Raja annabi goma goma. Raja da tsarin fati. Alhamdulillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار وعلى الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله من المؤمنات جنات تجري تحتها خالدين فيها وسائر لهم في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم kamar yadda aka koro halayen munafukai aka faɗi sakamakon da Allah ya shirya musu aka kuma wajen halayen murdirai cewa wajen asibazu ma ya wani ya ga maruhi wajen halayen munkari wajen kimunan salata wajen tunan zakata wajen tunan lawa rasula ulaika sai rahmullah inna Allah azizun hakim cewa wannan shi ne halayen mulmulai sai mulmulai a yawon marudi suna mune da aiki mai kyau bai na wani hannun munkar suna hana aiki mara kyau ƙulki muna salata kuma suna sai da sallah ƙulki suna zakata kuma suna ba da zakka ƙulki wani Allah wa Rasulullah kuma suna biyayya wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Da duk wanda ya zama hakan wayannan kan ula'ika yarhamuhumullah وإن الله لي مسرامة سبحانه وتعالى إن الله جل عزيز ومعين سبحانه وتعالى حكيم غني في كومي ناسا cikin tsari da hikima subhanahu wa ta'ala a daga kawai da ya wasu mummune wa sallah mummuni na mummuna ne shi Allah ya yi wa mummune maza alkawari da mummune mata jannati mene ne alƙawarin shi ne aljanna da jirgin ta jaran haru wanda yake kokarin korabai guda hudu suna gudana a cikinta ko ba sa fata shimfiɗa suna hudu ko'ina mutum ya gida ba sai ɗiba ya sha a can sosu gidari Allah ya faɗi koraman wato jaran haru min ماء كيئات وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من لبن ليس كيقام وأنهار من خمر لذة للشارب وأنهار من أثر المصفى akwai gudurwa mai daɗi akwai gudun nono kogin giya akwai kogin zuma abin da ya sa aka kawo giya saboda su larabawa Allah ya tarife su sun shan giya shi yana aka zo haramta ta har sai da aisha radiyallahu anha take ta kai Allah da iko yake wajen giya tarbiyyantar da zukata daga an ci abai so sai a bari da tun farko ne aka ce kana jan giya ba zai da hanzu a wajen ta so suna son suna son jan giya da ta ka fara da cewa wato tana da amfani da jiya da gata suna da amfani amma bai zuwa ga wani nafi ba cewa cutarwarsu ya ji amfani su. Ana haka ana haka sai aka ja gida wata ran ake yi biki da ta aka sa wani jagora ya ba da sallah. Da sallah ta kawo bai yi da yanzu zai ga da kuriya duk inda laga da yake la la la ne. Da ya zama gaba ɗaya ɓata ma ne kafin gaba ɗaya. Ran san abin da aka ja ne kawo ka. Da ta kawo da yanzu a yadda mutum ya ja gida lokacin sallah ba, ba a ta yi sallah na cikin baye ba, zai zama daga haka yi wajen da, wajen suka ci nan da za su sha, daidai bayan sallah ta yi, kafin masu a ta zaki su, za su sha bayan sallah zuwa kafin masu a ta zaki su. Ana nan ana ta ga dace wani biki, don ma aka sha wa ya kai haka ita, ba kai da jahiliya haka yi kamar sallah. Ku sha kawo kara, gaba da yi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Wani daga ciki wanda aka gabata da kara sai yi biyu taro gaba da ya sha duka kudin bayan baba na ne. Ruwa sai da ciki. Wanda ce kishin wannan. In dai har jiya za ta sa a yi rikin da zai mara mazan Allah ba haramta ta kawo. Daga nan kawai ta Allah ta kan da ayi shi kenan. An haramta malar turkun da wurin inda haina inda haina inda haina mun bari mun bari mun bari wani na bakin zama bai ba su yin bai ba wani suna cikin an sa an sa ta a zuru an da san su an da zuwa sun ci ake ake kwanar da su a gaya mai a bayyana da su Allah ya rasa ya haramta. Yuri Allah ya kawo cewa za mu kafi da aljanna saboda a ja musu ran aiki don neman aljanna. Kama dai aljanna kan فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا كبر غير شيء duk abin da ake ja ga zalin aljanna labari idan ji za a gabu abu ya wuce labari a zai kada na haru wata kwayo ga wannan suna gudana a cikin aljanna kashi ne biya za su dawo ba ciki wannan kam wato ita aljanna duk wanda ya je lahira a mumini yana da ajiyar duk musulmin da ya je lahira a musulmi ya je da imanin da ya zauka lahira lafiya da imanin da lafiya lau da wanda ya samu ajiyar zama matakin farko akwai yaron arab in an je mutu aka aure aikinsa aikin da ya je je mai kyau da wanda ke suka yi daidai ba wanda ya yi ritaya to sai a sa shi a sa su a waje suna kallon aljanna suna kallon wuta. In suka ji aljanna Allah Allah Allah mun ma ji Allah ga waye ko muna zuwa za mu zai ko muna zuwa suna suna ga da wani aljanna wani kuma kuna. Amma yanzu bai wuta am Allah kare Allah ya ja mun zuwa ya zara shi mun ga maka ba. Wace maka ba in ba ga Muhammadu ba ga aure ga ya mun ya tafi ka ba ga irin da nan ba. To har dai daga baya shi da su aljanna. shi duka musulmi ga yana ba janna ga ma janna hawa hawa hawa ne kamar dai yadda muka yi fara bayani jiya cewa alayira kan kai za ka sanar da kanka to irin ƙarfin aljihunka irin madoginka kamar dai ibnu ya ji abuja misali irin ƙarfin aljihunsa irin ƙarfin madoginsa gurgurin nauyin aljihunsa gurgurin kan madoginsa haka albarka take hawa hawa ne gaba a ji zaka ta na kawo ku a nan cewa ba shi da jiya wanda ka kan musulmi inda ya je lafiya da jiwa ya saba da na kawo zai zama aljanna. وكافرا طيبة من الناس Babu wasu masaukai wani an fara hawa hawa kenan. Akwai wasu masaukai su kuma, wai da su kuma bayan su a aljanna ma abun nunawa ne. Mazu Allah sallallahu alaihi wasallam bayani wato aljannatan yana cewa aljanna ta tsaya ta sama ta biyu yadda aljanna ta bi duniya haka aljanna ta biyu ta ji aljanna ta daya da ce wani abu haske na aljanna ta biyu zai loko aljanna ta daya domin hasken aljanna ta zai yi tusashe don haske a wajen tattaliyon nan haka na biyu ɗau haka na biyu haka na hudu haka na uku haka na biyu haka na hudu haka na shida haka na biyar haka na bakwai haka na shida haka na takwas haka na bakwai to yau haka a alaƙi da jinkewa da zai da murtali na wannan kan yi ne ne wato maganin cikewa a aljanna ko kuma da ne muhammadu sallallahu alaihi wasallam to shi Allah yake faɗa a nan wa za ki yi mutum da ta tare ana samun bayani da wannan hadisi na zaura suna ya ce a zuwa masake ɗaya mutum wani su gidaje ne wanda a gina su da lulu da da yakutu ahmar da zubarta aka aka aka gina su shi da na tarihin kuma su ne maza Allah yake bayani cewa wato wani gida ne na Allah wanda ido bai taɓa gani irinsa ba bai taɓa ɗarsawa a zuciyar wani ba, amma mazoki ne na mutane guda uku da ake ce cewa annabiyu na wasu jiko na wasu hada, mazoki ne na annaba da suke da shuhada. Wata fi da na fiye wani kuma ne da Allah ya haka. Duk ba wannan duka yadda ka ji an lissafo a janna haka, to kuma akwai abin da ya ka janna ba gaba na yadda daɗi, mene ne yardan Allah. Kana ya shiga a janna, sai wani ya ce gama janna, kun ji daɗi? Na ba ku kun ji daɗi Allah, kun ji daɗi, kun gode, kun gode, me za na kun ji daɗi? Ka ba mu abin da baka taɓa ba wani sun aiki daga wani abin da kun gode Allah, kun gode Allah. Sai Allah ya zo zan ƙara mu. A'a, yanzu an abu abu da yi wannan za a kara wani abu abu da yi wannan kenan ya ce zan zan saukar muku da yarda ta wanda ba fushi ba ta har abada a shi yardan Allah ta ji aljanna ta ji kenan ciwon ba Allah kara masa lafiya Allah ya kara jawa da fatan Allah ya kara masa zai ta tafi da sunan Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yi yau ake wannan aiki Allah ta kara ne. Shekarun baya dan da nisa. Dalilin zuwan shehi tafsiri ga juna sai daga fara bani ba. Cewa wata murya ce sun zo shekara tara. Ita kare ake tare da su sun lokacin. Don abin da aka sani aka yarda da shi in imani ana warware shi. Saboda girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda girman sahabbai ana cewa waliye ba burana duk da abin da ya zama wanda yake matsayin imanin musulmi ana warware shi ana warware shi to manya wasu manya masu kishi musulunci a gwamnati suka yi murya da su shi wani babba daga cikin su Allah ya taka sa ta saka wa da alheri ni wannan da bakin sai ke bayani dan azare mun ji azare wani abu ya kan ɗauka ne da zuwa gaji. Da cikin abin da yake faɗa yake cewa, wallahi da don ni kaɗai Allah ya sho waye da shon ya isa. Wai ko don shi kaɗai a ce shi isa Allah ya yi shi na to shi ya isa ya shi da shi kaɗai. Saboda yana cikin halaka ba don shi ya faɗa bai fi wannan halaka. Wannan shi yake ba ta da ya gode wa Allah. yace a harkar nan da wannan murya da muke ji din nan mun dauka a kasan nan ba inda yin ne yake sai wata ba wajen kace wajen gudu ma mu da da taimako yace a lokacin ina da yayi a lokacin mu ma da motoci mu yana fara Allah ya kasa muka ba da aka ba da motoci daga wajen lokacin wani suna ne kan ya ga wannan don ka zo da su doka aka tara kuɗi kashi na taimaka wannan da dai wannan mai wannan yace ka sa mana wannan ba sun sun hali lokacin na karafi gaskiya ya ke faɗa. Ita shi da ya shigo motocin ka biyo hanya, shi ne so shi shigo jirgi don ya kawo gudunmawar da kuɗi kuma. Ya zo ya kawo. Ya ce wata ran ya ce a ta kama shi. Ya ce wata ƙasa. Da ya ce ƙasar amma da kasar aka dace shi kuma mutumin jirgi ne su ne wanda suka kawo sa da filin ma da ke a kaduna lokaci shi na amma da kasar inda suna hira suna hira suna hira suna hira ya amma da ne ya ce sai yake sai yake sai ya kawo ta magana ta addini sai yake shi wannan wanda yake wannan labari ya ce sai ya ce mana kamar yadda malam wani ya faɗa ba sai wanda a matsala malam wani ko malami ne yake sai da suka manya sakka mun maki a zuciyata yake muka yi sallar magariba da biyar aka yi wani abinci ce wanda ce masa ba zan ci abincin ka ba sai ka gaya mini in malam wani a Najeriya ba malami ba ne kuma ne ne malamai a Najeriya. Ita akwai su kuwa. ele teve a solução. Ele agora é nesse timbre. Ele é o que exige a mão. Nada para ele. Todos os homens cuidavam de lá. Ele é o que exige Deus. Nós falamos, Deus não é o que me quer e me não quer agir. E diz que se há alguma gama nesse, ele é o que não vai ser bem Bravo, bravo, bravo. Ele está com a casa. Ina da tambayoyin da suke so ne kawai. amma ga wani lokacin zai je in dawo da tambayoyi sai sai ya ce kana da awa ɗaya yanzu ba sai kana fara yanzu lokacin matsayin da shi ne sakata da tsoron yana gaba ɗaya da wani aka rubuta ne lokaci ne tsada ne a wajensa sai ya ce haka maka za sai shi ya ce kana da awa ɗaya mu fara yanzu sai ya ce sai ya ce ne don awa ɗaya yau za a samu yake na fara tambayi shi ya wanda tambaya ya ban amsa yake ban da kiran azahar ba abun da ya lokaci ya yi da kai a uku ba a ɗaya ba Tunda ce haka na maka zai zuwa da irin wannan karatu ga bai da a duniyar da ba za ku ji son wani bayani a kan da ya yi ma da ba ya kai wa Afirka ba. sai ina maji ya zo ne ma da ya zama ya ce ai yanzu ma malamu ke yi da wajensa ya ce mu ma ai ba malaman ba ne don dai ba malamai ne ake yi da malamai ya ce ana ta kama da addini ya ce sa kama kila na kasa da jin wa'adi duk kasa ne mota ba ne amma da jikin bayani ce aka maka Allah zo da yau ko ta yi sai da sunan wa'azi dan Allah ya baka aika shi da bin su bin su ne wani da suke jira sun ce su aika maganin damuwar kasa Allah da iyo sa suke yi hanyar da ce zai ce gaskiya ga ina sa ido duk kasa kowa ya ce a fara kowa ya fara alhamdulillah sai ce cewa da shi jagora wai kamar mutum ne ya sa a baya amma ba wando ba ba bosus ba ya saka ba gobe ta sa ba ya yi rawani wanda ya fito su ba ka waye gani sai wanda su ba waye gani wani sauran sallah ya sa ya sallah ba amma limanin ya sa a baya ya suke ba ta sallah daga kuma ko zuwa ba ko da yake tara ga kuma rawani da Allah wani yake ba ya yi daga kuma Idan a lokacin sai ya malamai ne suke gani. Amma ta ta ƙarshe da ne, aka yi bayanin da yau ya ce su kan an kwata a jirgin, an kwata kawai, an tsora a cikin bishiya. Yaro da kin ta mana hankali da yawa su Irin wannan a lokacin kasar ta damu ya za a ce abin da wani ya taɓa nawai ba aka gani ya ga tsara malamai aka je ya gari wai na aka ce abin da za a yi a zuwa yin kabala da shi malamin nan har za a ce wai abin da wani ya malam wani ya kasa haka bane ba za a tsara malamai ba aka tsara malamai a ya gari aka samu da aka zauna aka ce yi bayani yi wancan ne suka waliye da zarifin waliye. Ɗaya ce, irin ba wata bai hasa da yawa, amma in da yake yanzu ba gani da shi, bai zama ne ya zai ba. Sai ya ce, kuna yi yadda sun fi yi zan Allah. Ya ga ƙunzu da ya yi da al'amur da ba ka ɗaya a wani ba gashi nan gashi nan a su biyu ga ya su kuwa aka ta mutum wurin zuwa wani wani bibi ya yi abin da ya rasa ya zama Allah. Sai wuce ya malam ba ka san wannan fannin ba ba karatu ka ba ne. Sai wuna muke Allah ta ka mutu abin da Ba fannin ka ba ne. Shi ya ce kai malam wani duk abin da ake kira idana da zanzare shi a nan kuma ka ba ka nisa. Nan kana cikin malamai ne ba da ɗan da ba. yake Allah ya raba bayansa gida hudu. Wani nan nasi ban yi rako na fana atina jujjuye wa ma da rogana ga jini tsara. Abubuwan shi kuri da duniya kawai bai san lahira ba bai dama bai bai nile ba Allah ya wani bai da wani lahira. ومنهم من ربنا آتنا في الدنيا حسنة وكذلك رزقنا عذاب النار. أقول من يقول لك أقول لك يقول لك إيجابي إيجابي أو إيجابي لنا لا يرمى إيجابي. وأنا جاءت وأنا Kyautanan babu wanda yake sama da wannan, Allah ya ce wa minan nasi man da shi na sauri za a rubatullah. A cikin mutane ko da shi ba magana aljanna yake magana ba, ba irin duniya ba a da ne ba ya sai da ido zai samu ya dan Allah sai ya samu ya sai sai da kan na da sai ya samu ya dan Allah wai kwari da wai aka daga nan ba akwai wani su zuwa duniya ba ba rayuwa ba ba wai da dan Allah kare ba a su gaba ne Allah su ruba Rasul ɗan gaba manzon Allah Allah ya kira cewa ya haɗa kai da su wasu jirna saka ma'allabina ya tsura rabbarun filna tafi wal ashi yuridu a wata ha a wata layi in haka Allah ya kasa bayin nasa in dai wanda aka ce Nura ta zama ta cikin ne bai zo duniya ba wanda ya ce linyata za ki rasa yata ke zo biya lahira ba wanda ya ce idan da zai ga matsali la bai ce da na masa ba to shi wanda ya da ya zama Allah a'a karshen mutum ne masa ya ko da Allah ya yi wanda shi ne karshen makalai kenan shi ne ba ke da ya fata tunda alhamdulillah Allah ta karshe da kare amin amin aka da rike da hadisi ne ta ce rike da hadisi bincike ne kuma ya gaje ce ba ba a yi kyau ya ta a ga sai da kima da kyau wani gumi ne kenan ko ya ta kawo kyau na ne wani zuwa da kiyar da ya akbar cewa yardan Allah ya fi ya fi aljanna daɗi za a yi gabar kwanar abin ka samu tun daga farko ka zama musulmi ka daure wa azaban Allah har ka wuce ka zama mumini da shiga aljanna har ka wuce nan ka samu yardan Allah kai wannan shi ne babban rabo ba abin duniya ba ne rabo a'a ka zama na Allah shi ne rabo shi ne muke fara cewa abu yanzu da tsari yake cewa abu wata duniya abu wata aljanna da gari da gari duniya ake shiyarta in ka shiga wannan aljannan ba za ka yi ba burin wasu aljanna da lahira ba shi ne dan aljannar sanin Allah ke nan. Yace ai da za a kure wata wata aljanna guda takwas. Da duniya da lahira gaba daya ba su kai masa lokacin da yake samu ya yi munajati da gwamnati ƙarshe da yana ba. Bayan Allah ke nan. Wanda a yana ko da ke ko da ne wanda shi ne babban rabo kenan Allah ya sake masa babban rabo da kake Allah sallallahu alaihi wasallam.
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين عليهم وعلم جهنم في المسير يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم أي مفلك كان ذا الله كان قولي أدري لا أكد ما ذلك سنة سنة على إجراء يا آدم يا نوح يا إبراهيم يا موسى يا عيسى يا يحيى يا زكريا هو ولد يا يا وانا وانا أبي محمد الله ما يسير أن يا محمد آدم يا أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها المتنبي يا أيها المتنبي صلى الله عليه وسلم kai mu ma Allah yake ba mu yadda Allah yake bai yadda ku fasa irin wannan kiran ku kuma la tattalu du'a rasuli bai na ku ka du'a ibadu ku baba mu ma mu yadda Allah yake yadda ce ya Muhammadu ya Muhammadu ba a ya ayyuhar rasul ya ayyuhan nabi kai ki da kira sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya tabbata da wannan ji sai ga shi ma ya ce idan aka ajiye kuɗi ya rasu idan aka jira mazan Allah ba ka ce na ma idan aka ajiye ba kuɗi ba ajiye kuɗi ya rasu Allah sai ba sahabi gudun ba sahabi da goma ka yi ka haka da goma ya zama sahabi yi da goma ya zama sahabi wani da goma da bai ciye ba wato yau ma mazana yana wa'azi yadda ya ƙarfi a cikin haka ne ke wa'azi yadda da ba zai yi imani da yau da yadda wannan ba ya yi mai da shi wani ne kamar dan kuro da kansa ma yana magana ne bai wani aka sauka wata kamar da ke duniya shi mai nan ba da bai san ba ya wasu ma Allah ya kai ba za ta yi da zaman haka ya ɗauko ya ce ga wani Allah manzo Allah ya ce da zarkuce da sai yau da ɗaya ya rasu إذا أتكلم تعطيك يا رسول الله إذا جواب بيدك يقول الله كراني إذا تنيمة إذا أي شيء من الله وانت يجب أن أجرى الفرصة وانت يجب أن يكون يا ناكد إذا مو شبين يجي إذا جرى لك بين الرسولة إذا Dei imani bare ta da ga bani ne ikira bai na bariya duk sai ki zo musu da maka dinna sallallahu alaihi wa sallam shi kenan Allah na koya mana ya girma da yi mafi salari. Girma da zuba alamar imani ne, alamar girma da salak alamar imani ne, da yake imani ne yake jin girman Allah ya mafi salari. Ta yi mula kukai, da yake ba imani, ka ji abu da ke ba wa da zuwa fara mazan Allah ayi. Ashe yake imani ne yake ce girma da yi mafi salari. Doka ce, girma da Allah ya gina marwa. kamar Allah ya gida ba ya baka ka tsaya da ya tsayin daka da shi a wuta Allah ya baka Allah ya kiyaye mana Allah ya kara masa da ya mafi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabi ya ce wannan babban annabi shi ko yana cewa sunayen sun zo Muhammadu Muhammadu zuwa Qur'ani don karanta Qur'ani ba zuwa sunansa amma duk inda Allah ya kawo sunan sai ya hada da babban sunan wa ba Muhammadun illa rasulun ما كان محمد لبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وآمن له محمد هو الحق صلى الله عليه وسلم كما أن رسولا سيدنا وكالب وعلي محمد صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله سنة عبد وآياته وبركة بالجيسة وبشر برسول لك سياتي من بعد أحمد صلى الله عليه وسلم أنا الله كان يسأل يتجاهد الكفار يا رسول الله في جهادي كياتك والرئيس والمنافقين يقول على يدك يا رسول الله يا يسوع وقرص عليه كمان الناموس كسر الناموس ويا كيف يوصل عنك يا رسول الله شو الله كرم الله آمين إرشاد موسى قال يا جيل فرعون يا جيل يا عنك وقول على وقول الجيل أما لما قال هذا عليك وقرص عليه وأبو الجيل ɗabi'ar manzon Allah ne. Shi bai san ni ne, bai san yi kurkewa ne ko ya da ɗauki da sallah da sallah. Wani Allah ya kuma sarki ya cewa a kan wa'in da masu yau a su ba su ba su ya ta musu da shi a wannan ga Allah ta musu. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa ma yi wanda annan su wa'in da kaji da ku ya duka su wasu wasu. A ba ka wani mai da wani Allah ta kawai a shi da sannan kame a wai nan kam jihar ta mai yi hukumansu. Kai Allah ya kiyaye mutum ya zama da har zuwa da zai zama hukumanta wani da kafir kai hukuma ya yi muni Allah ya yi Allah ta cikin masu aljannan Allah ya mu hukuma ya yi muni Allah ya yi mafaka ta wani Allah sa
يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم وهموا هموا بما لم ينالوا وما نغموا إلا أن أغناه الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا له خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير
يعرفون بالله ما قالوا فذكرهم الكفر وكفروا بإيمانهم وهموا ما لم ينالوا وما نكموا إلا أن يبليهم الله ورسوله من فضله وإن يسير خيرا لهم وإن ذهب بالجن والآخرة وما يبدل ولي ولا نصير Allah wajen kan magana wannan munafikai da wannan sura ta saka da buga ne. Malaman asawar da suka ce wajen Allah ya yi wata kira da buga. Ana saka da wannan ayoyi suna kona a zai munafikai. Da cikin su akwai jallasu. Shi jallasu daga baya a nan ya duba ta wasu hali da kirki. Amma lokacin da ake wannan bayanai ake wannan bayanai shi ya ce da buga. Yace kai amma dai in dai aka ce yadda Muhammadu ne yake mana aka ne halin wani jagororin nasu munafukai kai wannan ai wato jaki ma ya fi su kenan abu na ruru ne ne wani sahaji ne ya ji magana sai ya ce gaskiya ne kuwa manzon Allah duk abin da ya faɗa gaskiya ne sai kuwa ta kare zaki ma zaki ya biya. Sai ya zai kawo manzon Allah na bari, ya ce a zai kawo da za su yi mana. An kai ya ce za su yi kawo da mana, ya ce wallahi kariya ce, ya zai zai zai kariya ce mutum kariya ce wata. An yi da ya ji zari ko ya daga hannu a nan take ce ya Allah Ubangiji. ka saukar da ayoyi wannan annabi na ka ga gaske da mai gaskiya ne kare da magaji tara tara na ayoyi an ta sa karanta su ya ni kullu lillahi ma qalu suna tare da jawo kariya ne ya fara ya tare da ba kariya ne ya fara bai ka da rubi ai sun bari a kuɗe kuwan nan ba sun bari ga mata da ciki ba ga kan kan ko ya kuɗe ga mama maza ba ai kada wanda ya yi wannan muni da zai masu mala bakar bakara yana neman kashe shi ma ta yi wannan wanda ya yi wannan muni a ya fara gumi wanda wani bani na bani imani suka kajirce bayan da sun bayyana imani masu zai kajircewa wa haƙu bi ma da jalalu kuta ta san wani abin da ma ba za su same shi ba wannan idan ayat ta zaba ga da kuka ne to tana ba da labarin abin da zai faru gaba ne abin da za su yi roƙe ko ba su samu ba in ko bayan an dawo ne ayoyin da suke nuna kursa daga bayan an dawo domin tana ba da labarin abin su yi kokari ne kenan cewa wa hannu ma da mai hannu da aka zo wajen dawa da kuka aka zo akwai wani wani dan mashiga haka da kuma da suka ce to yanzu abin da za ku yi ku tsare wajen da haka ku ji wajen da ya tsere jure shi aka abu hawansa sallallahu alaihi wasallam to ta Allah ya tsarkar wannan Allah cewa za su da aka kusa ƙarƙashin da za a shiga ba za a shiga ta me ya koye kuwa kowa kai da cikin da masu Allah zai bi kowa ya fi ta kasa masu Allah shi kadai zai fi ta wajen sai ya sa sahabai wani sahabi ya wakafin ba da islami na suka nazirce bayan bayan bayan da sun nuna musulunci tsafiri suka nazirce imani da sun nuna masu kasance suka bayyana kafirci suka yi tilayi da ayoyin Allah suka yi tilayi da da da mazan Allah da kansa sai suka yi tilayi da Allah da kansa ma wanda aka yi ta mana baya inda suke cewa inda suke cewa ko ya ta baya suke ta kullum Allah ya ta yi da ya musu kullum lillahi wa ayati wa rasuluhu da la tasaka bi ba'di imanikum Bikin da ake dawa nan wanda yi imani da ke kuka ce iman ta wani bani imani ko. Ruwa da Islami bayan sun bayan bayan bayan bayan ki bayan bayan bayan bayan su kan zurfi saboda kawo da kayan ce a yi. So na ke cewa mutum da bari na dini ma sun kan da ce mana. Duk da dama sun kan murafuke ne ba mu mai ba su bai. Suka ce to, wanzu wanda ya ce amma da yau kuma ba da sanarwa cewa ba wanda zai fi ta ita zai fi yasa wani sahabinsa ya sa linzami wani sahabi ya ya kora a gaba amma duk da haka sai da su yi kokari da manzo ma ya suka sanar masa sallallahu alaihi wasallam shi sahabin da ba ne ya juya da da tobi ina kora su kudiri kudiri ko kan ne wasallam ko kudiri ko kan ne wasallam ina kora su a da wuce lafiya sallallahu alaihi wasallam wata ruwa suna cewa manzon Allah ne da suka taso sai ya yi magana kamar an zora su su kusa su kukuru su yi zo zan cewa kenan Allah ya zora su su ya gaya wa manzon Allah shi da su wani da haji ɗan girki da daidai waye idan yake ya rasu da layi da ya sa kai kaɗai ya fita wannan wajen bayan yin wajen akwai wahala ji da kanta ya ji daɗi ita ba ta ji da zaɓarin ta yi mani ba ka ji mani ai ta ɗauka da nasar ba duk ya san ta yi ta aika ta iya gane su tunda an san waɗanda suka biyo ta sama inda an ce kar kowa a biyo sai kai to duk wanda ya zama wajen an san su ne kenan da shi a zara wani aka da muji kawai kawai ya rasa duk wanda ya fita kasa ya kashe wanda ya fita kasa ba. Kuma ya so zai ka gaya mana sunayensu ni na maka alkawari duk wanda ka ba ni sunan da ka makarta. Annabi ta a kar mutane su ce bayan na ya sun ce maka mini na yi yaki na yi nasarwa na rago ma yana kashe su. amma ne da musu addu'a kuma da mazan Allah ta kama su. Da ya Allah ke faɗa wa mazan Allah nan وهم ما لا ينالون أيضا تقول كيف يقول يا رسول الله أما لي ألا يأتي أي مستعمس كي أقول يوسف وما نكره إلا على نبيه الله رسوله يا رسول الله duk ba su da suke makarantar. Ake kamata a ce ke za a yi wa haka ba. Manzo Allah yake ta su da ra'ayi sana. Ai ni masu zagi na, ai ni so na na Muhammadu ne ba ba zuru ba. Ni ai abu a goje shi ne. Kuma ne ne na kawo. Ai zo nan, ka da su a garin ba, banda da wuta ba za iya hawa abin hawa ba don ba ba abinci isasshe ba kuɗi wadatacce duk da ya haifa sun kunci zuwa daga an sake wata ta su in za a daga ne ya kurba wani kurun fadlihi Allah ba ya bayan Allah ya wata ta su ne daga farnansa manzon Allah ba ya wata farnansa aje a samu ganima aka koyi bare aka koyi aka koyi gurin najib a madina aka samu gari ina ne ya ga yaki aka samu ganima alama da arziki da yi arziki kowa ya samu wadata ya wadata yau a ce ko wayan a cikin su ne za su yi wannan da wasu gaban dai Allah ya wuce gore shi mazo Allah ba haka ya kamata a masa ba ya kamata a gode masa ne da alheran da ya kawo a madan kurshi dan adam in ba imani ba imani ne da ya dan adam amma shi ko dan adam shi ne hali da dan adam ne irin halin da ke nan inda insana da ya zama an ra'ahu sadana shi zo da ka samu wadata domin lokacin da ya sa girman kai da fitrewa kuma ya kawo kenan dan adam kenan amma dama Allah ne zai aiko a gyara shi ya yi imani da Allah ya ji abin da Allah ya ce to dai ya zama an gyara shi malamai suna cewa shi ne kana mu insan insan insan insan Qur'ani sai ba da zai biyo ba ba sai ruwa shi inna insana la yadra arra sakna inna insana la rabbi yakrudu sai ya ce insan dai to sai wanda zai biyo baya da zulubu kan fara ta haka na kai to ake kuma wannan isa ne da ya bi gyaran Allah wajen wannan Allah ta da wasallam dan a gyara shi ya fitta jibobin da marasa kyau ya sa wanda Allah yake so masu kyau bai lokace ba da insani da ya zama rabbani ya sa dubobin da Allah yake so wajen turu da mai kyau to ya canja shi ya zama na Allah to na ke sai ya zama mun sha'awa wajen kowa sai ya kome ya ta yi kyau Allah yana faɗa da yin turu da azab cewa ya nuna wa tsammai da kasai a bayansa suka ce ba za su iya ba in na a hannun a ma sabiratin فأقيم رجل فمن عندها منها وأشفقنا منها وهملها الإنسان أما جدا لكيل جوانا أمانة أما جدا لكيل أشيو بداجيو وانت زي أنا أشيك وانا أمانة تيشو إنه كان ذنوبا جهولا شيء الزالي يكون جاهلي ويتنجا سبا الزالي إذا آجلت ya canja kiman jahilci da karatu. To shi da sai ya ɗauka amanar da aka bani ya yi ta ya ba ni ta yadda Allah ya gina ba ni ta. Ba ni mai ke biya gina mana wani gaban silinda ta gas ne. Silinda ta gas. Ita ba na hannun wanda bai yi aiki da ita ba sai da kona gari. amma kuma ya samu wanda ya yi rika sai ka dafa abinci da dafa ruwa a ci a sha a ji daɗi da kenan in aka bar shi da ko da irin abu da Allah ya sa a cikin kare ba a gyara su zama Allah ba to sai dai sai dai sai dai sai dai sai dai sai dai rufe wannan kwaje wannan shi ke na aiki kenan to shi ke ake so a gyara a ce zan Allah ya ci amana da Allah ya zo da shi kalibarsa a bayan ƙasar nan to sai ya hana da waɗannan sifofi wanda Allah yake so ya zubar da na ta ya ɗauki wanda Allah yake so ya za a wajen shi ne da wannan amana da Allah ya ɗora masa. وانا كان رسول بدري وان يسوقوا فما لا رسول الله الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى ان فقولنا النبي فقيل وانا بغيرنا تاجروا وان يسوقوا يسوقوا سوى لو خير الله يا بزمن تروى عليه رجلسوا وان يتولوا أما بعد إن قصرت juya baya ba zo ka juwa ba a rurrulun yu'azimu Allah Allah zai musu azaba azaban aliman wata azaba mai nadi cikin yawon lafiya duniya da lafiya wa ba da mun zilarfin min waliyin wala nasir kuma ba su da wani waliyi wanda zai ji da tilamarinsu ko wani tasiri wato mai taimako ba wani mai jikintar lamarin su wanda zai ce na jikinci lamarin da na zuwa zaba ba wani mai taimako da zai ce na banshe su zan biya su na zuwa zaba duk ba su da wannan domin shi mai laifi zai ji iri biyu ne ko dai ya zama ya yi laifi ne ana bin gabansa to wani don isarsa a sai an yaji wani ruwa yana da kuɗi da ce zauna ya biya masa to shi ma da lahira kafiri da ya ce lahira ba mumini ba ba musulmi ba ya ce a kafiri to bai da wannan a lahira ba wanda ce da ya sa a yafe masa ba ko wanda ya zo ya tsaya masa ɗansa a ce ba za a masa alama ba to ga wannan alama ba duniya da lahira wato alamar duniya biyu kunci kullum suna nan ɗarɗarɗar ga wani mazan Allah suna tsoron kan a kawai a cikin yin sa'ar da suka gare ni ko zai fi da ake a duniya ma da jefa a nan ya fara azaba Allah ya yi kitan lasu da aka fara da wannan aya yadda za su Allah Allah ya mun koma da tuba ya ce wa in yau tiyo ga yallau ya zuwa na duba na duba gaskiya na yi na fara ya zuwa na duba na duba wani ya nan yi wanda ke kyau ya zama ya bar ibada ya zama kuli na gari Allah ya mana gafa Allah ya mana gafa da gaba daya a lokacin da sallah sallallahu alaihi wasallam an yi duba ga Allah idan suka duba ya zama ta alheri samu jin daɗin duniya da lahira wannan da wallo kuma fasoji ko cikin abin da suke yi rasim Allah za a cikin da lahira Allah subhanahu wa ta'ala ta rana ga yi duniya da lahira wa ma la mudraji wali ala nasir a duk wanda tsara suke da shi ga ba su da wanda zai je baje su ko ya je je su ko mai kwasa da dukkan da je su ana ba su hana ba da azaba ko wali da zai je tambayin su ana ya hana musu azaba wannan za ka yi mai su ba su ga waliyai suna ganin wannan ayoyi Rusiya ayya tana da bawani bawani a wannan ba kafirai ake magana. Kuma za ka ji wani wajen Allah yana cewa waliyar min dunillahi. Wani wali ba wali da wajen Allah ba wali na wato ba Allah ba. A shekin wali ya zama na Allah. Shi kan sai amfani da masa mumini. Shekin amfana a rayuwa imani ya zama shi wanda za a amfana ya zama yana da imani ya zama kuma shi wanda zai amfana din ya zama yana da izini ya zo wannan kan aure da yawa suna suna ceto a rayuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fara hadisi ceto hawa ne akwai wanda yake ceto ne aljannan da yake ne sai a cece a kai aljannan da aikinsa ba zai iya kai kita a kai kita ba. Wato wannan na ta ceto iri uku ne, akwai suke suna ne Muhammad wannan kan ba amma wanda yake zuwa sai ba shi ba wannan ba su tuzuma kenan yana malamin suke cewa duk wanda yake annabi ba zai yi ceto ba to wannan ya yi ta don ya karyata ayar ayar Qur'ani da ke cewa a sa an yi ƙasa ga rabu da makaman ba a zuwa ba a tafsiri sun tabbatar cewa wannan a shafa su su ma ake nufi a nan don da za a je a tsaya a filin dajin kiyama a shiga hali kowa ya kasa magana a je za a yi kasu gaba da annabawa manya manya kowa ya mutu zirinsa sai an zo wajen annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam sai ce ana na ana na ana na lalle yau sai ni lalle yau sai ni sallallahu alaihi wasallam ya sa ne yake da karfa da kafa kulla amma wa kalla bidoli anala ya fadda da musulmi sallallahu alaihi wasallam wanda ceto ba wanda zai ba ne ba wanda to ceto na biyu shi ne ɗauko mutum daga aljanna karama a kai shi babba wannan jama'a qur'ani tana cewa iyaye za su ɗago ƴaƴansu daga inda suke su kai su inda suke wallazi ya amanu wannan bi imani alhamma min zuriyati cewa yakan in da aiki da bai kai na baba ba, saboda lokacin baban sai a kai shi wajen baban don baban ba da shi ba. Kaga wannan ceto da ke nan da yau ƙarfi zuwa wajen babba. Baban ceto kuma na hana alama. Wani zai yi alamar ne a cece shi zai ji alamar ba ya je a jami. An samu hadisi manzon Allah yana cewa cikin tsaro wato cikin zuriya in an samu mahaifaci ɗaya a cikin zuriya manzon Allah ya ce albarkacin wannan mahaifacin ɗaya za a samu cikin zuriyar mutum goma da ya zama ya kama su dole za a kai su guda don ayyuka su mara kyau amma dai Allah ya musu gaba albarkacin an samu mahaifinci ɗaya cikin sassan su sai a kai bayyana. A ga wannan ceto kenan wanda zai kai mutum guda amma kuma an ce sai bai je wuta ba ya kai aljanna. irin wannan ana ba da ikara ƙarin yi ba zuwa da sun ba da sallar lamarin lahira an yi hannuwa sai dai ba da labari ya kan zama a gaban su kuma ya zama sai dai ba da labari amma ga duka duka ne shi ne yake cewa a cikin wani hadisi wani mutane su yi da biya ɗaya mutumin jirgi ɗaya kuma haka ba jirgin ba ta ko shi wanda ba na kirke nan ba shi ne yake da gudiri yau gudiri na kirke nan ya kare ko ba bai da shi eh eh wannan ba na kirke bai sai ba kamar da ruwa sai da ba za a gawa biyu ba in ba da ruwa na ka rubuce don koli ma ruwa na ya kare duk ka hana abu mafi sauki a yawa ɗaya yi amfani da ruwa na zuwa saboda rika mutane da yawa ya gani Dole ya mana hanyar yadda ya bashi, kuma da yi zuwa ga Allah ne da yake ana da zan ruwa da ya kuwa bayan ku. Sai manzon Allah ya ke tafi da tsawa da su. Aka yi layi ya ga yi tsari. Shi wannan wanda yake mutumin jirgin nan an fada yi tsari gaba ɗaya zai yi a Shi ko wannan mummunan aikin nan mummunan aikin da ya kama za a kai yuta har za a yi za a kai ya ga wannan mutumin da suka yi tafiya cikin jerin nan ya yawa abin da ya sa me ka a jejin nan ta taimaka maka ni ma yau irinsa ya same ni ina neman taimakon Saboda kamar lamar yana ga gudunmawa. Da ya ce a wajen Allah, yake ya ubangiji ka san abin da ya yi ni. Ina so da ba ni dama yau in saka masa. Da ya ke ya kuje a jinta gaba ɗaya ta ce masa. wannan ke zo kenan duk da ya a janna a je ke wuta a je jeji bai je wuta ba ya ba janna da Allah ya kiyaye kuma akwai wanda ma zai ke ta kai wutar a ce soji daga wutar a yawa ke a janna Allah ya kiyaye kuma wuta a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko na kirki da ce ba ta yi ko ba na ba ba wai ba wai cikin kuri ake magana ba amma ai ran baya kuka mutu cewa walmuminuna walmuminatu ba su mutu aure ya bukatu Qur'ani ne shi ma Ali a kowane ne tsakanin da juna su abin da suna da tsakanin juna su a kafi yi ne kai da wannan ke nemi wani taimako ba ga Allah ba da Allah ba zai samu ba don ya ga ya faɗa da Allah kan Allah ya faɗa da Allah. Allah ya yi, Allah ya mun imani, Allah ya da kasu, Allah ya zo da Allah ya buje su, Allah ya zo da Allah ya su, barka da bazan Allah sallallahu alaihi wasallam. Da mu ji ana ne da wannan wata Allah ya ba, ana wannan da ruwa Allah ya yi, da wannan Allah ya ba da Ali da wannan Allah ya ba, barka da bazan Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya duk sharrori, barka da bazan Allah sallallahu alaihi wasallam. Shehu malaka na zalata, Allah ya ga amfanin, Allah ya ga dukansa, barka da bazan Allah sallallahu alaihi wasallam. kasan Allah ya zama da mu lafiya sai kuma Allah ya yi mana duk da cewa kasan Allah ya yi mana sai kuma Allah sallallahu alaihi wasallam ba su da su sun ta Allah da bige shi don kan su Allah ya nuna gaisu don kan su Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ke da kasan kasan mulkin kisa Allah ya nuna gaisu duk wanda ya kasan mulkin kisa Allah ya nuna gaisu don kan su Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani karfi ke zai yi karfi ya ba mutuncin da Allah ya kare wa karfi Allah ya kare mana daga barka da Allah ya kare mu daga kima Amin. wannan wanda suka zama